أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna godiya ƙara godiya yabo da jijina game da wakin sarki Allah wanda cikin ikonsa ne da amincinsa mukan zauna a wannan guri domin karuwa da juna ga shi karatun alfiya ya ɗauki lokaci to amma mun gode ma Allah Allah ya sa jinkirin ya zama na alheri da izinin Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi na alfiya tibin malika inda yau za mu tashi faslun fi ma wala walata wa in almushabbahatu almushabbahati bilaysa kun gane ko mun san alafalun nasikha kana wa akhwatuha da dai sauransu ko to yanzu ga waɗansu kalmomi suma suma al'af'al ne an nasikha kun gane ko sai dai su nafi suke yi kamar yadda lesa take yi suna yin nafi ne kamar yadda lesa take yi shi yasa aka ce almushabbahatu bi lesa waɗanda aka manta su da lesa ibn malik yace imala laysa umilat ma duna in ma ma abqa in nafi wa tartibin zukin ma abaqan ba amaqan nafi wa tartibin zukin وسبق حرف جر نو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء to bari mu tuna baya an ce tuna ba shine rokogo ka san idan ka ce alwaladu karimun in ka ce laisa sai ka ce laisa alwaladu ko walada laisa alwaladu kariman ko laisal waladu kariman to shine yake cewa umilat ma ana yin amfani da ma umilat ma ana yin aiki da ma imala laisa irin aikin da laisa take yi kun ga lesa idan ta shiga mamuta da khabar ta kan yi mamuta da rafa'a khabar kuma ta mishi nasba to bugu da ƙari kuma tana fa'idantar da nafi kamar da lesa take korewa ita ma ba tana korewa ne kamar da lesa take yi kaga take yi tana yin aiki lafazi ta lafazin wa ma'anan kenan yawwa ita ce umilat ana yin amfani da ma imani laisa irin aikin da laisa take yi to amma ma ba ta irin waɗannan aikin sai da sharuɗa sai da sharuɗa sharuɗan su ne guda bakwai ai guda shida amma nan shi ibn malik ya kama sharuɗa guda hudu kaga idan ka ce alwaladu mu'addibun to in ka kawo laysa alwaladu mu'addiban to zaka iya cire laysa sai ka samu ma sai ka ce mal waladu mu'addiban to duna in sharadi na farko kar a sami in kar a sami in in aka sami in a sharriya to ake lalace kamar ka ce wa ma muhammadun amma ok a kamar ka ce zaidun ka'imun ma zaidun ka'iman to da za ka kawo in sai ka ce ma in zaidun sai ka ce ka'imun ma in zaidun sai ka ce ka'imun kaga ba za ka ce ka'iman ba ta yi nasuwa ba saboda mene in ta zo ta hana ta aiki lafzan wa tartibin zikin kuma sharɗi ne daga ita sai isminta sai khabarinta ashe ba za ka iya gabatar da ita akan ba za ka iya gabatar da khabarinta akan ta baka ce ma qa'iman zaidun ma qa'iman zaidun ba zai yi ba ko kuma ka ce ma zaidun a zaidun ma qa'iman shi ma ba zai yi ba sai dai ma qa'imun zaidun saboda mene wajibi ne a samu tartibi tsakankanin isminta da khabarinta daga isminta sai khabarinta to gashi nan gashi nan a gaba wa sabaqa harfi jarrin aw zarfin na hmm shukran sharadi ne kar a zo da in kafinta ma abakan nafi ta zo kuma da nafi wata nafiyin te zanto yana nan yana ci gaba a shekenan illa inda za a warware shi da illa to ba zai yi ba kenan wa ma muhammadun kaga ai an da an fara korewa ne an kore muhammadun illa kuma sai aka yi ithbati to shikenan zuwan illa ya lalata iginta wa tartibin zuki kuma dole ne a jeranto isminta da khabarinta gabanta kaga dole ta zo da in ai kar a sami in idan in ta zo to za ta bata aikinta kar a kuma samu nafi baka'un nafi nafiyin da take yi nan na uku kuma a samu tartib tsakankanin mene isminta da khabarinta kenan duk su zo a gabanta wa sabaka harfi jarri nau zarfin kama bi ma'aniyan kama bi kama بأنت معنيا أجاز العلماء سيكتشي وأجاز العلماء معلمي سن حلستا سبق حرف جر أسامة حرف جر يرغنيتا أو ظرف كوكما ظرف كما أنت كما بي أنت معنيا أصليش منيني ما أنت معنيا بي تو كاغ جر كاغ جر حرف جر bi din nan ja da majalu sai suka riganye ta ko to wannan babu komai malamai sun halasta shi zai iya yiwa a sami a jar da majalur sun gabaci ta kun gane shi ko babu komai idan sun riganye ta ko zarf da mazuru waɗansu malamai sun halasta haka kamar ka ce mafi dare zaidun ma fi dari zaidun kenan idan aka sami jar da majrur da zarf da mazrur sun zo khabar dinta za su iya gabatunta ma fi dari zaidun asluhu ma zaidun fi dari kun gane wannan ko insha Allah shine wa ajaza al-ula wa ajaza al-ulama'u sabaqa harfi jarrin aw zarfin kama bi an tamaniyan to daga cikin shiruɗinta shi ne kar a maimaita ta a kar a ce ma ma zaidun ka'imun to ba za a yi ba za ta aiki ba in ka ce ma zaidun ba ita an zara ita so ne ba sai ka ce ma zaidun ka'iman ya isa ya fita ko to in aka sake maimaita ta ma ma zaidun sai ka ce ka'imun saboda mene saboda takarrarat an maimaita ta kada kuma an musanya ta da wani abin da ke wajabta musanya ta din kamar misali idan ka ce ma zaidun bi shay'in illa bi shay'in la ya'ba'u bihi la yu'ba'u bihi ma zaidun bi shay'in zaidi ba wani abu bane illa shay'un sai dai wani abu kadai kaga to ayan musanya ta la ya aba ubi wanda ke ba a waiwaya ba a kulawa da shi to tana da ayyuka sharuɗa ne don jin wajen guda shida amma shi ne ibn malik ya zo mana da guda biyu ne kawai wa raf'a ma'atufin bilakin aw bal min ba'di masubin bi malzam haythu hal sai ka ce walzam walzam kalizimci rafa'a ma'atufin yin rafa'a ga dukkan suna da kai adafi da shi da lakin da bal min ba'di mansubin a gaban mansubin khabar mansubi nata ita ma din haithu hal inda hakan ya sauka misali idan ka ce ma zaidun ƙari'an yau sai ka ce bal yau kaga kayan adabi ko sai ka ce bal mene bal katibun bal jalisun ai ya ce ne wa rafa'a ma'tufin kaga rafa'a ka ce ba nisba ba to sai ka ce walzam rafa'a ma'tufin ka lazimci rafa'a ga suna ma'tufi bilakin da kai da lakin au bibal ko bal min ba da mansubin wanda ya zo gaban suna mansubi nawa ne na ita maɗin bima wanda gaban sunan da aka mishi nasuba da ma haifu halli inda ya soka haka ma zaidun muznibun bal mukhlisun ba za ka ce mukhlisan ba saboda zuwa ɗan irgari aikinta a nan ai kayi atafi ne akan ismin ma zaidun qari'un bal katibun ko kuma lakin sai ka ce qari'un kayi atafi ne akan isminta isminta dama shi marfu'i ne ko eh ba akan khabar da kai kai adabi ba jamil jiddan wato wannan ba duk an mun dan yi shafa ba ba a cikin wannan littafin akwai kaddarun da ko akwai wannan lamitul tufatul wardiya yanzu kaga gama ga fa'alul qulub nan su ma haka shi ba ga mun yi mun shi wa rafa ma tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin bimal zam haythu hal yayi ko wa ba'da ma wa laysa jarrul khabar al ba' وبعد ما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر to sai ka ce wa ba'da ma walaysa jarrul ba al khabar sai ka ce jarrul ba jarra jarrul ba il khabara jarran da ba'un take yin makhabar ya tabbatu ba da ma wa laisa a gaban ma da laisa wai ma'ana idan ka ce ma zaidun ƙari'an to shi kabarin za ka yi shiga masa da harfi jarri ma zaidun bi ƙari'in wa ma hum bi mu'minin wa ma anta bi hadil ummi alabar lada wa ma anta bi mu'minin lana wa lakum nasarikina alaysa allahu bi kafin abdahu bi azizin zintiqam kun gane shi ko to kenan za iya ziyadan ba'ul jarri a khabarin ma ya fita masha Allah بعد ولا وبعد ما ليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر شكتي وكان قد يجر حقيقه خبر انا مي جرا بعد نفي لا اغبن لا نافيا شيما wato idan aka zo da la za a iya ƙara ba'un ɗin a khabarin aitejarra kuma kun san wannan ba'un ɗin dinan ce za'ida ne ba wai yana nufin ba ta da ma'ana bane kawai no tana da ma'ana ma'anar shine ziyadatu tawkid wa taqwiya a ƙara ƙarfin magana in an kamar misali ka dauki maganar Allah wa mallahu bi ghafilin Allah fa ba ka falalle bane kamar da zaka yi haka a Hausa ba ka falalle bane Allah bai gafala ba dangane da abin da kuke aikata suke aikata kun gane so mu kula da wannan wannan point ne mai kyau to za a iya yin ƙara akan zo da ba'ul jarri a yi makabarin ma da laisa da la da amma ta zanto tana lanafiya ce fa kun gane ko? ma ɗinnan lafiya ce وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أؤملتك ليس له وقد تليلات وإن ذا الأمل وما للات في سوى حين أمل وحذف ذي الربع فشا والأكس قل to bayani ya gabata cewa harufan da suke yin aiki irin na lesa akwai ma ko akwai la akwai lata akwai in to kun ga mutanen hijaz la tana yin aman aikin idan aikin lesa shi yasa can mun karanta a baya mako sannan su musu banu tamim su ba ta aiki a gurinsu banu tamim ba ta yin aiki a gurinsu yawwa sai da sharuɗa afwan ba ta yin aiki a wajen su hijazuyin sai da sharuɗa guda uku na farko an yakun lismul khabar na kirtaini la sai ka ce la rajulun afdala minka la rajulun afdala minka wani mai waka yana cewa تعزف لا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله باقيا تعزى كي يحقوني كتيجي كدوري فلا شيء على الأرض باقيا تكون جيكا شكو فلا شيء عفوا فلا شيء باب وانا أبو على الأرض أكن قصا باقيا دزي ونزو تكاكا لا شيء سيزمني ismula baƙiyan sai zama ne khabarula wala wazarun mimma qadallahu baqiya babu wani mafaka dangane da abinda Allah ya hukunta wala wazarun baqiyan ka gani to shine ke cewa umilat la kun gane karatun umilat la ana yin amfani da la kalaisa ta zo da ma'anar laisa tana korewa fin nakirati a nakira to saboda haka la takan shiga ma sunaye na kira ne guda biyu mutu da kabarta sharɗi ne ba ta shiga ma ma'ariba sai ta shiga ma na kira isminta da kabarinta duka su zama na kira sai ta musu sai ta ma ɗaya rafa annabi kuma ta mishi nasaba kun banci wannan ko waƙatta lilata lata ma takan biyo ta wa in da kuma in zal'amal a wajen irin wannan aiki wato ma'ana lata ita ma tana yin aiki ta yi nasba ga khabari bayan ce ma shi mutu da rafa to mun ce can dama tana sharuɗa uku la tana yin aiki aiki irin na laisa amma da sharuɗa uku na farko shine kamar yadda muka faɗa mutadinta da khabarinta su zama na kira duka sannan kuma na biyu Allah ta kaddama khabaruha ala ismiha kada khabarinta ya samu ya kadi gabata a kan isminta ba za ka ce la qa'iman rajulun a sai dai ka ce la rajulu qa'iman sharri na uku Allah ya taqaddar nafi bi illa kada a zo da illa gabanta kaman ka ce la rajulun illa afdala min zaidin to na aikin ta lalace akwai sharuɗa guda hudu ne shi matu shi bi kawo sauran ba in ita ma nafiya ce in akan yi nafi da ita ita ma kun gane ko mafi yawancin malaman basara da farra su sun taba kan cewa in ba ta yin aiki amma mazhabin kufa ita in tana yin aiki irin na lesa kamar ka ce kamar ka ce in zaidun in zaidun kariman in rajulun ka'iman kaga in sai ka ce a datu na fiye rajulun ismu in ka'iman khabaruha wa in zaidun ka'iman da yayi kumbanci wannan in tana yin aiki in lata da in suma suna irin wannan aiki wannan kenan sannan kuma gaba ya ce mini wa ma lila tafi siwa hinin amal wa hadfu dhirraf ifasha wal aksu qal sai kace wa malilata fi siwahinin amal wa ma amalun babu wani aiki lilata galata fi siwahin a duk abin da yake bai kunshi lokaci ba hin ba kenan ashe ita lata yi sharadi ne ta shiga in za ta shiga ta shiga masunan zamani bi ma'ana an yakuna smuha wa khabaruha ismai zamanin ismai zamanin kuma abinda malamai suka kaddara suka ce kawai su ne suke zuwa galibi shine a samu lafazin hinu kawai kamar da Allah ke cewa walata hina manas kuma isminta ko isharar shi ake yi ita lata isminta ba dole ne isminta da kabarinta su zama hin ne dukansu amma ita lata afwan ilata isminta share shi ake yi galibi shi yasa sai ce wa hazfu zarrafi wafasha ya watsu wa wafasha hazfu zarrafi share wannan sunan mai rafa'a din sunan lata shi yafi watsuwa a cikin larabci wa qallal aksu akasin ta ko nan yayi karanci kun gane masha Allah so idan ka zo wala tahina manas ya za ka lirabin shi sai ka ce asalin shi yadda suka ce asalin sa amma Allah shi ne mafi sani wala ta hinu hi na manasin wala ta hinu hi na manasin kun gani? wala ta hinu hi na manasin yawwa wala talhinu hina manasin a wannan lokacin babu wani wannan lokacin ba lokaci ne na neman mafaka ba kun gani so sharadi ne ita in a lata ba ta aiki sai da sharadin ismu hawa khabaru ha an yakuna ismai zamanin idan ko ba zama ismai zamanin ba to ba za ta aiki ba so wannan shine karken wannan babi ila Allah kai mu sai mu tashi af'alul muqaraba insha Allah kakada kakana kada wa asala kinnadar gairu mudari illi zaini khabara a gani su khabar su khabar nasu jumla ne fi'iliya musaddar bi fi'lin mudari to abinda Allah ya ba mu iko muka didi Allah shi ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fantar mu kuskure ne ba mu kun gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik